abin da zai kai ga banna shi ma banna ne duk abin da zai kai ga abu na haramun shi ma haramun ne hanyoyi suna ɗaukar hukuncin ƙarshensu ina in ƙarshe ya zama ɓarna ne hanyar da za ta kai gare shi ta ma ɓarna ce in ƙarshe ya zama daidai ne to hanyar da za ta bi zuwa kaiwa gare shi shi ma daidai ce to yanzu wannan hadisi ana iya istidlali da shi akan gyaran jiki da arna ke yi ma musulmi arna suna kiso arna suna yin wasu abubuwa shin ya halitta mace musulmi ta je ta buɗe kanta ga mace wadda take ba yahudiya ko ba nasariya don ta yi mata kiso akwai malaman da suka ce bai halitta don kiso da gashi yana daga zina ga mace gashin mace zina ne don haka ko larabawa za ka ji suna yawan yaban shi wa far'in yugashin matna aswada fahimin asifin ka kinwin nakhlatil mutafili gashi zina ne ko Allah kuma madaukakin sarki ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna kaji aw nisa'ihinna ko mata nasu aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghayri ulil irbati min ar-rijal aw nisa'ihinna ko mata nasu in ka diba tafsiri na Qurtubi suka ce ai nisa'ul mu'minin nisa'ul muslimin kenan ko mata na musulmi mafhumu sifa mata wanda yake ba na musulmi ba bai halitta ga mace ta fiddo gashinta gare ta don ta yi mata kitso wannan shine a cikin tafsiri na kurtubi na cewa mata ake nufi na musulmi mace ba ta buɗe jikinta ga mace wadda take kafira ce wasu malaman suka ce kaga shigar wannan bayahudiyan a wajen aisha alhali mata a cikin gida suna sakewa ne ba samowa lullube da komi wannan shigar wannan mata ya nuna maka cewa mace ko da ba yahudiya ce ko ba nasariya ba laifi tana iya taga gashin yan uwarta mace to sai suka ce ya halitta dukkansu kuna ga nasosin guda biyu akwai ihtimal yana yiwuwa to don haka abin da ke da kai shine in ya zama da akwai musulma wadda za ta iya ta yi ma mace kitso saboda fita daga wannan sabanin sai a je wajen musulma sai a bar wadda take arniya don fita daga wannan saɓanin. Amma in za a zo a ce za a rinjayar da wane ne ya fi inganci cikin wannan magana, me za mu sun rinjayar da shi. In muka kalli auni sa'ihin na, shin yana nuna nisa na mominat kamar yadda malamai suka fassara? Ko ko a'a matansu mata daga cikin mata, kaga duka yana ɗaukar wannan. mata daga cikin mata ko mata daga cikin musulmi to za ka ɗauke shi daga cikin musulmi in aka ba shi mafhumu sifa lokacin za a cewa wanda ba musulmi ba kasu ga ado na mace shi kuma wannan hadisi shi ma ba a nuna cewa aisha jikinta kware yake ba kanta buɗe yake ko rufe yake wani sasannin jikinta kamar wuya buɗe yake ko rufe yake ba ambata wannan ba kuma akwai yiwuwar ya zamo ba dukkan jikinta yake rufe ba kuma hadisi bai ɗauko cewa lokacin da ba yahudiyar ta zo ba aisha ta ɗauki hijabi tasa kuma in ya zama na aiki take mata wannan abu ne ma ke nuna cewa lalle wata rana za ta rinka ganin aisha ba tare da cikakken rufe jiki ba to don haka in ka kalli nasosin sai ka ga suna jan juna don haka dai in akwai musulma ba a ba wadda ba musulma ba ta yi mace aiki amma in ba a samu ba kuma ya halitta saboda wasu malamai sun tafi akan halittin haka din annabi bayan haka sai yana ta neman tsari daga azaba ta kabari to in ya zama da annabi an yafe mashi ma taqaddama min zambihi dan me yasa annabi ke neman tsari daga azabar kabari akwai wanda ke tunanin cewa annabi za a azabtar da shi a kabari ko a tambaye shi a kabari to dan me duk in yayi sallah sai ya nemi tsari da azaba ta kabari malamai suka ce addu'a kanta ibada ce addu'a huwa ibada addu'a ibada ce, kinan da haka annabi yana bauta ma Allah, don haka ma ai an gafarta mashi ma taqaddama min zambihi kamar yadda alkur'ani ya ce, liyanfara laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran aziza an yafe mashi amma tare da haka yana yin istighfari fiye da saba'in kamar yadda ya ambata yana neman gafara Allah saboda wannan kanshi ibada ce ta daban الإمام البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير أنه سمع أسماء بن سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا النبي وترانا يتاش ينا خطبة فذكر فتنة القبر التي يفتتن بها فيها هكذا يقولونكم فيها فيها المرأة نعم
يفتتن أو يفتتن يفتتن بفتح الياء يفتتن
wanda mutum yake fitinuwa da ita فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة لوكسن ده النبي أنبت ونن أبابا تقبل إنن سي مسلاتي يأوكي حيانية ضجة شيني حيانية ده تقى صوتي وان ده زيسا أجوريا دامو kenan musulmi suke ta magana akan wannan abu mun faɗa a baya azabar kabari da nasosi wanda suka zo na alkur'ani wanda ke nuna su an samu wasu suna inkari na azaba ta kabari don haka malamai suke neman tabbatar da bayani akan azaba ta kabari saboda mutane su kiyaye akwai wanda ake gani malamai ne amma suka zo suka saki hanya kuma ba komi bai kawo wannan fitina shine na cewa hadithul ahad la yu'khadhu bihi fil aqida cewa hadithi na ɗaiɗaikun mutane wanda bai kai matsayin mutawatir ba sun ce ba a ɗauka aqida daga gare shi asalin wanda suka kawo wannan shine mu'tazila in ba haka ba yanzu sahihul bukhari ke karantawa sahihul bukhari ga azabar kabari ta tabbata a cikin shi kenan menene yasa za a yi inkari na azabar kabari saboda ganin cewa hadithul ahad ne to sai zamana ya tabbata a cikin alkur'ani cewa mutanen fir'aun annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ana bujuro masu da ita safe ta marece kuma fir'aun an san har yanzu bai kai kiyama ba ba'ad bai kai tashin alkiyama ba wanda za a cewa an sa shi cikin wuta to a ina ne yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya a cikin kabari mun yi bayani akwai irin su hasan turabi da sauransu hatta mutawalli sha'rawi ya ce ba wani abu azaba kabar azaba ta kabari wannan kuma kun ga hadisai da suka tabbata wanda suke tabbatar da azaba ta kabari الإمام البخاري حدثنا عياش ابن الوليد قال حدثنا عبد العالى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أيكم ألا يتي إن أنس إن العبد للي تبت شيباوة إذا وضع في قبره إن أكأجي شيء أتكن قبره وتولى عنه أصحابه waɗanda suka kawo shi abokan shi suka ba da baya suka juya wa innahu la yasma'u qar'a ni'alihim tabbas yana jin har bugawar takalmar su atahu malakani sai mala'iku guda biyu su zo mashi fa yuq'idanuhu sai su daular da shi fa yaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai a tambaye shi me kake cewa cikin sha'anin wannan mutum ana nufin annabi fa amma almu'minu fa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu mu'mini sai ce lalle tabbas na shaida cewa shi annabi Muhammad bawan Allah ne ma'aikin Allah ne fa yuqalu lahu anzur ila maq'adika minan nar sai a ce mashi kalli wurin zamanka a wuta قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة Allah ya sauya maka wannan mazauni naka na wuta wanda aka maka da mazauni a aljanna fa yara huma jami'an sai ya ga wuraren zaman shi na wuta da ya saba ma Allah da wuraren shi wurin zaman shi na aljanna da yake ya bi Allah qala kasada ɗaya daga cikin ruwatul hadisi yace وذكر لنا أنه يفسح له في قبره أما من أبار الجوى أنا يلوى تامش كبريش ثم رجع إلى حديث أنس تبس حديث يا تبت الجوى ذا يلوى تامش كبريش zira'i saba'in kuma a kawo mashi ababe na aljanna wanda zai rinka amfanuwa da su a cikin kabarin shi kuma a haskaka kabarin nashi duk wanda ya kalli kabari lalle zai ga akwai mugun abu wannan wuri wanda ba juyawa fa ko kwanci aka ce ba juyawa bala'i ne to balle in aka sa ka ba a baka wuri na daman wanda zaka iya juyawa to kaji in Allah mutum ya imani da Allah Allah zai yalwata mashi wata aljanna ce zai rayu a cikin ta anan قال وأما المنافق أما منافقي والكافر فيقال له سيأتي مشي ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me zaka faɗa a cikin sha'anin ma'aiki annabi kenan fa yaqul la adri sai ce ban sani ba kuntu aqulu ma yaqulu an-nas abinda naji mutane suna faɗa ni ma shi na rinka faɗa fa yuqalu la daraita wala talaita shin baka sani ba kuma baka karanta ba wa yudrabu sai a mai wani irin bugu bima taruka min hadid darbatan wahida sai a mai bugu da wani irin marto na karfe bugu guda fa yasuhu sayhatan in yayi wata irin ƙara yasma'uha man yalihi wanda suke bi su na shi suna jin wannan ƙaran ghayra ne in ba mutum da aljani ba su kadai ne ba za su ji ba wannan hadisi yana ɗauke da hukunce-hukunce ya tabbatar da azaba ta kabari in ya zama da mutum an aje shi cikin kabarin shi annabi ya ce wa innahu la yasma'u qar'a li'alihim yana jin bugawar takalman su wannan la yasma'u qar'a li'alihim shine malikiya suka dauka suka halitta bi tsakiyar kabari da takalma suka ce ai yasma'u qar'a li'alihim yana jin bugawar takalman su kenan tsakiyar kabari suke bi alhali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga wani mutum yana ɗauke da takalma na fata yana taka tsakiyar kabari annabi ya ce يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتك يا كيما أبو تنتا كلمة وانا غبابيو جيفت دتا كلمنك suka ce ai yana yiwuwa wannan yana da alaka da takalman ne na shi yana yiwuwa na musai ne na wani abu wanda yake najasa ne da abin da ya kama da haka annabi dai ya ce lokacin da aka gwada mashi wuta har mai takalman nan ya gane shi a wutar jahannam ya ga sahibu sittiyatai yanzu me ke mafi rinjayen magana a cikin wannan annabi da ya umarce shi da ya jefar da takalman shi annabi kuma bai ce mashi dan me ba bai faɗi dan me ba da haka duk wani abu da za ka yi na hasashe dan shi ne wannan at-ta'lil ake ce mashi kenan annabi dai ya hana shi ya bi tsakiyar kafurra da takalma ya ce ya jefar da su kamar yadda ya ɗauki zobe ya jefar da shi to in annabi bai yi magana wajen irin wannan ba kai in ka je kana wani lalabe lalabe ba tare da annabi ya faɗa ba to wannan dukkan zato ne don haka mafi rinjayen magana shine ba a bi tsakiyar kaburbura da takalma wannan hadihi wannan wanda malikiya suka yi istidlali da shi suka ce la yasma'u qar'a li alihim ay yana jin bugawar takalman su an buga wata kalma yana yiwuwa yanzu nan in wurin da muke zannan nan nan ne wurin binne mutane waccan hanya wadda ke kusan mu sai mutum yana bi da takalman shi kana iya ka ji bugawa takalman shi to balle kuma wanda ke cikin ƙasa ya fi jin bugawa abu akan wanda ke waje a nan yanzu da mutum zai rinka tafiya da takalma yana buga su daga nan muna jin bugawai da aka ga bai nuna cewa tsakiyar me yake ba kenan wancan hadisi eh innahu la yasma'u qar'a li'alihim amma wa yace tsakiyar kaburbura ne yake bi ka gani shi ma wannan in wuri ya saba ba a samun cin karo da hadisi da hadisi annabi ya ce la yasma'u qar'a lihalihim yana jin bugawa takalman su ba tsakiyar kabari ba ya ce ma wannan ya jefar da takalman shi dan ya tafiya tsakiyar kabari tsakiyar kabari jiha ce wurin da ba tsakiyar kabari ba jiha ce to kenan wannan hadisi bai nuna cewa tsakiyar kabari aka bi hani kuma na annabi ya zo ne wajen tsakiyar kabari don haka bai halitta bi tsakiyar kabari da takalma abin bakin ciki shi ne makabartunmu ba magana tsakiyar kabari ake ba kaburburra ake takawa kuma ana ganin alaman kabari ne wannan gaba gare ka sai ka taka ka ka wuce kurum wannan za ka iya gani ya kewaye mutum ya taka da takalma ya wuce wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma ko wanda suka ce za a bi tsakiyar kabar ba su ce za a taka kabari ba da takalma abu a wuce ko ba takalma ba a taka kabari in ya zama da kabari ya riga ya bice ba a ganin alamar shi ko ɗabi'a ta duniyan nan kamar yadda abul ala'il ma'arri ya ce ya ce in ka tashi taka sannu ya ce duk ƙasar nan da kake gani ba komi ba ne mamata ne tun zamanin adawa ina kabarbura suke to kenan in kabari ya riga ya gushi ba a ganin shi in ka buka taka ka wuce wannan wani abu ne da takalma amma ka zo ana ganin shi ka taka shi haramun ne ko malikiya ba ce haka nan ba to bi kuma da takalma tsakiya shi kaji annabi cewa ya yi wani mutum ya jefar da wannan takalma na shi don haka bai halitta mutane za ka ji makamarta za ta cewa in akwai kaya fa in akwai rana fa za su faɗi haka amma in ka kalli waka yin za ka ga ba kaya a wurin da suke bi kenan kamata ya yi abi umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka abi tsakiyar kabari da takalma mala'iku za su zo mashi guda biyu su zaunar da shi sai a tambaye shi sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama me zai ce cikin sha'anin annabi dan bayan da za a yi mutum ya imani sai ya shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah ne to sai a tambaye shi me zaka ce a cikin annabi wanda yake mumini sai ya nuna cewa annabi bawan Allah ne ma'aikin Allah ne haka ake so ga mutum ya ba annabi ubudiyya ba ka ɗauki annabi ba ka ba shi matsayi irin na Allah annabi bawan Allah ne so da yawa Allah ke ambata shi da ubudiyya cikin ayoyi daban-daban ta yukalu lahu sai a nuna mashi ga wurin kanan wurin zaman kanan a wuta da baka ba Allah ba in kuma kafiri ne sai ce shi bai sani ba to ina shi ma ya ji mutane suna cewa shi ma ya ce don haka ake san mutumin da za a koya ma la ilaha illallah a rinka koya mashi ababen da la ilaha illallah suke nufi a rinka koya mashi me ake nufi da cewar shi la ilaha illallah sharaɗan nan na la ilaha illallah ya zamana an koya mashi su saboda haka ne rishin sanin waɗannan ababe shi ke sa sai ka ga mutane suna cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma kuma suna yin wasu abubuwa wanda suke suna warware wannan la ilaha illallah saboda sun ɗauki maganan ne a baki kawai to amma in muka kalli mafiya yawan musulmi la ilaha illallah fadanta ne suke saboda sun ji ana fada me yaya imanin su yake waɗannan wannan shi da ake ce ma imanul muqallib imani na wanda yake bi yayi kawai akwai imani na mutumin da zai iya nazari na cikin ayoyi na ƙur'ani da hadithai na ma'aiki ya san wannan abu da aka faɗa tabbas gaskiya ne akwai wanda ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da hadithi ni malamai suka ce kurum zai ce ana faɗa mashi kuma ya yarda shin wannan imanin shi zai zamo kamar yadda aka faɗa cikin wannan hadithin ya ji mutane suna faɗa shi ma ya faɗa imanin shi bai da amfani akwai cikin firak wanda suka ce wannan imanin aikin banza ne amma ahlus sunna suka ce wannan imanin shi yayi wa imanul muqallid bi'tibarin bi anwa'i dalail kallujaini imani na wanda za a faɗa ma Allah da ma'aiki yayi imani da Allah da ma'aiki kamar yadda yaji bi'tibarin ana bashi kula imanin shi daidai ne بأنواع الدلائل كاللجين da nau'o'i na dalilai wanda suke kamar zinare kamar azurfa kinan haka zamanin annabi mutane suke jin la ilaha illallah muhammadin rasulullah su karbe ta daga annabi kuma ba a sa masu sai sun san wannan sharuɗa ba na gaba ɗaya amma abin da ke wajibi ga malamai masu bayani su yi ma mutane bayanin la ilaha illallahu da kuma abin da ke warware la ilaha illallahu don mutane ba su sani ba wannan ke nuna karantar da mutane tauhidi abu ne wanda yake da matukan muhimmanci a koya masu la ilaha illallah a koya masu sharuɗa na la ilaha illallah a koya masu abin da ke warware la ilaha illallah su da yawa mutane za su ce la ilaha illallah su rinka maganganu da ababen da ridda ne amma ba su sani ba kenan don a kiyaye su daga wannan wajibi ne ga malamai su yi ma mutane bayanin la ilaha illallah da sharta wanda ta kunsa da kuma ababen da ke rusa la ilaha illallah nan sai aka ce bi matarika ba ce bi matariki ba saboda ala sigati muntahal jumu'a mafa'il da mafa'il ana mashi jarra da fatha ne wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al rudif suna wanda yake mamnu'un ne min sarfi ana mashi jarra da fatha maimakon a ce bi mafariki sai aka ce bi mafarika kina sai a mai jarra da fatha saboda layin sarif in an raba shi ne ko an sa mashi al a wannan lokacin ne ake mai jarra da kasra sigatu muntahal jumu' illa ce a wajen malaman sarf taqumu maqama illataini nan an ce mafarik kawan marton da yawa ne shi kuma gudumar da ke ga hannun mala'ika ɗaya ce sai aka ce duk kowane kai daga cikin kawunan da take ɗauke da shi kamar marto ce ta daban ƙatuwa ce amma tana da kawuna don haka aka yi masu jam'ina da an buga maka kowane kai yana bugunka da aikin shi na daban sai mutum ya yi wata irin ƙara bu ya sma'uha man yalihi nan wasu suka ce a mala'iku ake nufi da man yalihi wanda ke biye mashi ta amma wancan hadisi ya nuna cewa ba man yalihi ko kuma ƙarshen hadisi ya nuna ba man yalihi ana nufin mala'iku ba ne saboda an ce wasu ma'uha man yali ghairu saƙalai ne a wani hadisin an nuna cewa kowa sai ya ji wannan abin sai dai mutum da aljani ne ba za su ji ba don haka wannan dai yana tabbatar da azaba ta kabari da kuma tambaya na mala'iku a nan za su zaunar da shi sakarai ne al'ins wal jin ayyuhar sakalan eh sakalan al'ins wal jin suna ake cewa sakalai أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان ko kana tunanin saƙalan yana daga cikin nauyi la akwai wasu ababe wanda ake tafiyar da su da tasliya haka suke yanzu in ka zo ka nemi saƙalo saƙalani jam'u saƙal ne shin ana nufin nauyi da shi koko الثقل shi ake cewa nauyi الثقل yana daga cikin tasarrufat na nauyi to amma dai abinda ake nufi nan aka ce thaqalan shine mutum da aljani yana yiwuwa saboda nauyi da ke gare su yana yiwuwa kuma saboda wasu itibarat na daban suna zaunar da shi a nan ya nuna da jikin shi da komi na shi bayan mutuwa shi za a zaunar da shi amma sauran azaba wadda za a mashi fa saboda in aka gane dan wuta ne tun daga nan cikin kabarin za a fara azabtar da shi to mu dai muna gani wanda yake ɗan cikin kabari in aka ɗauki lokaci yana ziganyewa to magana cewa jiki za a ma azaba a nan wasu suka ce to kenan taƙaƙa don haka wasu suka cira ta suka ce a rai shi ne za a ma azaba nan dai bayan juya wasu gashi an ce har zannar da shi za a yi ba kuma wanda zai ce ran shi ne ake zannar da shi kenan shi ne da jikin shi ake zantar aza shi zanne to amma in bayan jikin ya riddige fa wasu ka ce a a wannan lokacin ran shi ne za a azabtar da shi in dan wuta ne in dan aljanna ne kuma shi ma ran shi ne za a ni'imtar da shi suka ce saboda muna ganin jiki ya rididdige irin wannan kamata yi mutum ya sallama ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma kaka hakan ke kasancewa wal kaifu majhul kenan abu ne wanda ba a san shi ba saboda muna ganin waɗansu mutane su ruɓe waɗansu mutanen ba su ruɓewa ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya haramta ma kasa ba ta cin nama na annabawa kenan in annabi ya faɗi haka abu na azabtar da su ko ni'antar da su wajen abin da ya shafi mumini daman annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa rayukan mumini ana sa su cikin cikin tsuntsaye ne su yi ta yawo a cikin aljanna kenan kaga magana cewa ran ake ni'antawa ta fito a nan haka shi ma kafirin haka za a mai doron shi in yaje hawa sama to kenan wannan shi ma yana ƙara karkata zuwa da cewa ran ne ake ni'antar da shi ko a azartar da shi amma duk lokacin da za ka samun cikas na ƙaƙa to fau ka mai da al'amari zuwa ga Allah annabi dai ya ce za a yi abu kaza kaka za a yi shi ban sani ba saboda annabi ba dukkan ne ya nuna mana abin da za a yi ba babu ta'awudi min azabil qabr wannan babu ne wanda zai bayani akan neman tsari na Allah daga azaba ta kabari الإمام البخاري يتي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس النبي يافت bayan rana ta faɗi fasami a sautan faƙala yahud tu'azzab fi kuburiha yahudu ne ake azabtar da su a cikin kaburburansu قال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون سمعت أبي يقول سمعت البراء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم إروا حديثا كنا النبي يفتي wannan kara da ya je ya ce yahudu ne ake azabtar da su idan wannan ke wajaha wannan hadisi wanda ya ce yahudu ne ake azabtar da su الإمام البخاري يتي حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى ابن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد ابن العاص أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر تاجي النبي ينا نيمن تلي دقى عذابة قبري الإمام البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ina neman tsari gare ka daga azaba ta kabari wa min azabin nar Allah ina neman tsari daga gare ka daga azaba ta wuta wa min fitnatil mahya wal mamat da fitna ta rayuwa da fitna ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitina ta masihid dajjal wannan annabi yana faɗan shi a cikin sallah bayan ya ƙare tahiyya yana wannan addu'a kuma dukkan musulmi ya zama abin koyi ga ya kamata in ba a ce ya zama wajibi ba saboda akwai umarni wani lokaci ya rinka ambata wannan addu'a Allahumma mun yi bayani a baya asalin shi ya Allahu ne sai aka shafe wannan ya sai aka samu mim din nan sai aka maida maimakon ya da haka ba a cewa ya Allahumma wa shadda yallahumma yallahumma yace in aka ce yallahumma aka sa ya kuma aka sa mim a ƙarshe wannan shafi ne saboda ba a kawo abin da aka maida maimakon abu tare da shi kenan asali Allahumma asalin shi ya Allahu ne sai aka shafe wannan yaɗin sai aka kawo mim maimakon waccan ya wadda aka shafe ana nufin ya Allah inni tabbas ni a'udhu bika min azabil qabri ina neman tsari gare ka daga azaba ta kabari wa min azabin nari daga azaba ta wuta wa min fitnatil mahya wal mamat ina neman tsari gare ka daga fitina ta rayuwa wal mamati da kuma fitina ta mutuwa wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitna ta masihid dajjal wanda wannan hadisin daman ya riga ya gabata mun yi bayani akan fitna ta masihid dajjal da ababe wanda zai zuwa da su a ƙarshen zamani na fitina ta mutane babu azabil kabri min al-ghiba wal bawl wannan hadisi zai bayani ne akan wannan babi zai bayani ne akan azaba ta kabari wadda riba ke kawo ta da kuma fitsari ba tare da an kare al'aura ba lokacin da za a yi fitsarin ko kuma ba tare da an tsarkake jiki daga wannan fitsarin ba الإمام البخاري يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما دجلي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأتي مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير wanda ke cikin kaburburan nan ana azabtar da su kuma abin da yasa ake azabtar da su ba abu bane wanda yake mai girma da wahalar bari yana daga cikin manyan manyan laifuka amma abu ne mai saukin a bar shi shine ake nufi wa ma yu'azzabani min kabir ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة ɗayansu ɗan kai da kawo ne ya ɗauki magana wannan ya kai ma wannan wane ya ce maka kaza wane ya ce maka kaza da mugun abu ya zo mamu na zamani in rubuta mashi kai maganan sai ya yi foton abin da ka rubuta ga fotonka ga mawuka naka sai ya aika ma wani in sautiya ce kai vocal ka yi sai ya ɗauki sautin ka sai ya aika ma wannan mutum to ka ji mugun abin da wanda yake annamimi ke shiga cikin shi ranar tashin alkiyama annabi ya ce la yadkhulul jannata namam mai haɗe haɗe ya haɗa wannan da wannan bai shiga aljanna annabi ya ce la yadkhulul jannata qattat qattat shine namam wanda yake dan haɗa wannan da wannan da wannan wa amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi guda bai sitirtuwa daga fitsarin shi sitirtuwa daga fitsari ko dai yana barin al'aurar shi ana kallo ko kuma bai kare kan shi fitsarin yana watso mashi dan a wata riwaya an ce la yastanzihu min al-maut min al-bawli wa amma ahaduhuma gudan kuma ɗayan nasu fa kana la yastatiru min bawlihi bai sitirtuwa daga fitsarin shi kana jin larabci amma ahaduhuma wa amma ahaduhuma amma za ka ji an ce a wata riwaya wa amma al-akhar to wannan shi ke daidai da lafazi na alkur'ani in lissafi ɗaya ne da na biyu su kenan to aka ce amma ahaduhuma fa yasqi rabbahu khamran wa amma al-akhar kenan na ƙarshen shi ne amma in adadin yana da yawa sai ka ce wa amma sani wa amma salis amma in ka ce wa amma al-akhar shi kenan to amma kaga wannan riwaya ya nuna amma ahaduhuma wa amma ahaduhuma kenan kowane ɗaya ne da kanshi amma dai larabcin wanda qur'ani ya zo da shi shi ne ake bin shi wannan ke nuna riwaya ta hadisi wani lokaci tana zuwa da ma'ana dan ai ba annabi bane zai ta faɗan duk wannan abu wata ran yace amma ahaduhuma wa amma al-akhar wata ran yace amma ahaduhuma wa amma ahaduhuma ثم أخذ عودا رطبا فكسره sai annabi ya ɗauki. wani reshe na wani tsumagiya ta iccen dabino ya raba shi biyu sun magaraza kulla wahidin min huma ala kabrin sai ya dasa kowane akan kabarin nan sun makala la'allahu yukhaffafu an huma ma lam yayi basa yana yiwa Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙa musu wannan azaba da suke cikinta muddin wannan tsumagiya guda biyu ba su bushe ba wannan hadithi ina ga ya riga ya gabata gare mu nan al-Imam bukhari da yace babu azabil qabri min al-ghiba babi ne wanda sai bayanan azaba ta kabari min al-ghiba daga yi da mutum in muka kalli hadisin abin da ya ambata a ciki shine annamima to ai annamima tastalzimul ghiba saboda wane ba zai zo ya ce wane ya ce maka kaza wane ya maka kaza ba maganan nan da yake faɗa yi da wancan ne in ta kunshi neman bata su shine ake ce ma annamima ɗauko maganar wani ka kawo ma wani saboda nufin bata tsakaninsu ita ake ce ma annamima da za ka ɗauko maganar wani ka kawo ma wani saboda gyara wannan ba annamima ake ce mashi ba to kenan nan duk namima akwai giba ciki amma ba dukkan riba ba ce ke zaman neman ce ciki kana iya yi da mutum ba tare da ka haɗa shi da wani ba kana iya ka soki ɗabi'un shi kana iya ka soki halittar shi kana iya ka zage shi wanda baka haɗa wani da shi ba to wannan giba ake ce mashi shi kadai to amma in ka zo dan ka haɗa shi da wani kenan annanimanci ne giba ne za a yi koyi da annabi wajen dasa wani abu kan kabari shi ma an yi bayani baya wannan waƙi'atu ainin ce saboda ba ka iya gano ana azabtar da shi ko ba a azabtar da shi annabi kuma ya wuce kaburbura da yawa bai yi wannan dashen kansu ba kenan kai yanzu kaka za ka iya gane wanda ke cikin kabari ana mashi azaba ko kuma wani hali yake ciki wannan yana daga cikin alghaibiyat ko mu da wannan alaji saboda dai duka da cikin ha duka shi ne mu dan karanta shi kadan sai mu abin nan babul mayyiti wannan babu ne na zai yi bayanin cewa mamaci almayyit يعرض عليه مقعد مقعده من يعرض عليه مقعد مقعده بالغداة والعشي cewa mamaci yu'radu alaihi maq'aduhu ana bujuro mashi da mazannin shi bil ghadati wal ashi safiya da marice sai ce anna al mayyit wani lokaci zaka ji an ce al mayyit wani lokaci a ce al mayyit na farko suna shigar juna dukkan wannan ana itlaqin shi da wannan dan haka Allah madaukakin sarki yace a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayitan hakan nafi yake karantawa mayitan haka wasu ke karantawa daga cikin qurra asim haka yake karantawa mayitan nafi yana karantawa mayitan kenan wannan ya nuna kaman lafazin iri ɗaya ne to amma malamai sun bambanta tsakanin wannan lafazin suka fi almayyit wanda zai mutu nan gaba da haka Allah ke cewa annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun amma almaitu wanda ya riga ya mutu shine wanda ya nazama wannan yace a yasa ili تفسير ميت وميت فدونك قد فسرت ما أنت تسأل وما كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل kai mai tambaya ta menene bambanci tsakanin mayyit da mait da maka bayanin su wa ma kana da ruhin fa dalika mayyitun mutumin da ke da rai amma nan gaba zai mutu shi ne ake cewa mayyit innaka mayyitun annabi lokacin da ake faɗa masa yana da rai wa mal maitu in kada an ce mayit to ba komai bane illa man ila qabri yuhmalu wanda za a dauka a sa kabari ya gama mutuwa shi ne ake cewa mayit الإمام البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعد مقعده بالعشي بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة أي ديانكم إن يموت أنا كاو مشهور زمن شي نا الجنة دنوتا safe da marice bilgadati da safe wal ashiyi da marice in kana min ahli jannati fa min ahli janna in dan aljanna ne dan aljanna wa in kana min ahli nari fa min ahli nar za a rinka bujuro mashi da shi safe da malice fa yuqalu hadha maq'aduka hatta yab'athaka Allah yawm al-qiyamah wannan wurin zaman ka ne har lokacin da Allah zai tada ka ranar tashin alkiyama anan kiran ya kamata mu tsaya ko saboda dama mun yi jinkiri kuma lokaci ya kare sai sati mai zuwa za mu tashi kan hadisi na dubu da ɗari uku da tamanin rai sama nan taƙi na sarfi Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين إن أكون تنبأ أن الله يسأل سنسي أكربا